haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana to sai mu yi hakuri insha Allah yanzu zamu dora daga gunda muka tsaya wancan wata Allah subhanahu wataala ya bamu ikon sauraron abin da zamu yi amfani daga wajen Amirul Mutani Sa'us Sunna Malama Zainab Aminu Halluru Allah subhanahu wataala ya bata ikon faɗa mana daidai mu daidai mu yi amfani da shi domin mu gudu tare mu tsira tare
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام الغيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon zama na gaba kamar yadda muka ci gaba da irin wannan alkawari a duk da cewa mun samu sabanin a lokacin da ya kamata mu zauna wancan satin ne ƙarshen wata kamar yadda muka alkawaranta kuma Allah cikin ikonsa ya kasance a bana gari kuma Allah bai yi dai za a aiwatar ba don na so a yi koda bana nan tunda akwai masu aiwatarwa to komi dai shirin Allah ne muna fata Allah ta'ala ya sa mana albarka a cikin zaman ya ba mu ikon faɗan dadai da kuma yin amfani da abin da muka ji din kafin mu ci gaba da tafsirin ayoyin da muke bibiyan wasu umarni daga Allah subhanahu wata'ala nake so mu ji tun da dai zama ne na karuwa zama ne da muke so mu ga ba wai kawai zuwa mu tafin ba ne shin muna tsintan abubuwan da muke koya shin hani da Allah subhanahu wata'ala ya mana da umarni da Allah subhanahu wata'ala ya mana a matsayin mu na mumune kamata yayi daga lokacin da ka ji wani abin da da ya kwanta maka ko baka san shi ba to a ranar ake so ka fara dabbaka shi ina so yan uwa mata su gaya mana wani irin hane-hane wani irin umarni suka bujuro a wayancan ayoyi da muka karanta kafin mu dora da kiraye-kirayen da Allah subhanahu wata'ala ya dinga yi a cikin wannan sura mai daraja da Allah ya ta kiran mumunai ya ta kiran mumunai ba sau ɗaya ba sau biyu ina jin kiran mumunai a cikin wannan sura ya kai sau biyar tukunne ya kira al'ummar mutane gaba ɗaya wa za ta gaya mana umarni ko hani da Allah subhanahu wata'ala ya mana a baya Na'am? Wa alaikun salam. Na'am? Anya, akwai shirka a cikin hannun da aka yi mana? Darasin da ya gabata ba, ina kamar kin tuna wani darasi da muka yi na kisa Said na Lukman ko? Yawwa ita ne muka yi a cikin kisar da ya ba wa ɗansa umarni da hane-hane nasihohinsa akwai zancen la tushrik billah ba shi bane wannan muna karanta suratul hujurat ne wata tuno abubuwan da Allah ya saka mu da wanda ya kuma hana mu tab ashe za a dakatar da ajin ni da na dauka ma an fara dabbakawa Bismillah ina ji mata muna da matsala wai sai kai ta nokewa kar ko ka faɗi ba to ai faɗan ba daidai din ba shi zai baka dama a dora ka akan daidai din da daman ku sun shina amma kowa tana shakar yadda za ta yi magana ni ko muna tafi wata majalisin zamu ba wa mazauna gurin na'am ina ji masha Allah hani da daga sauti ko amma kafin hani da daga sauti me Allah ya fara hanawa la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi me Allah ya hana a wannan gurin mm. bayan shifa Allah ya fara mana da jan kunne kada mu dinga yi mishi shishigi ko shi ko a manzansa duk abin da Allah bai ce ba annabi bai ce ba kada kai ka ɓaro shi da karan kanka ka ƙirƙire shi kada kuma idan sun yi umarnin ka zarta umarninsu shi ne latu ƙaddimu bai ne dai wa rasuli sai ita wanda take magana a kayi latar fawo asuwa ta ko aka ce kada mu ɗaga muryarmu sama da muryar a magabatan mutum da yanzu ba ma tare da annabi muna koyi ne da al'amuran da aka koyar da mutanensa sahabbansa sai na ce idan mace za ta yi magana da mijinta ya zama harcenta yana ƙasa da nasa idan da iyaye ne haka inda yayu ne haka da sauransu ai na ɗauka ma duk mun fara canjawa sai gashi wasu kuma sun manta me aka ce sannan ya ja kunnen mu kada mu kiraye shi da sunansa kamar yadda muke kiran sunayen junanmu a gurin nan fa akwai malamai manashina dukan mu ɗalibai ne irin kuɗin ƙarfin hali ne yake sawa ka ji za ka daure ka ce wani abu kuma idan ba a tuntuntuni wa juna to ba za a yi amfani da abin da aka koya ɗin ba ya ce kada mu ambace shi da sunansa mai ta kiransa kamar yadda larabawan ƙauye suke kiransa sai na ce ke ma mace ki sirrinta sunan mijinki ki nemo masa wani suna da ya dace da shi na kyautatawa ko na nuna ƙauna ko na nuna darajanta shi ba a burgewa bane ki dinga kiran mijinki da sunansa a gaban ƴaƴayensa wala Allah ƴaƴayen ma manya kazalika iyaye akwai wanda iyayen zaka ga ana kiran sunayensu wance kawai da yarki haka za ta gaya miki ba tarbiyar musulunci bane sannan yace mana in ja a kumfasikun bi na bayin fa tabayyanu ko har muka kawo bayanai da abubuwan da suke ta faruwa lokacin da ake ta hayaniya akan zancen zanga-zanga da sauransu saboda mu yayata maganganu marasa ma'ana ba a nemi bayani akan su ba ana nema a sayar shi tarzoma a sanadin su ko abubuwa da dama muka karanta yana da kyau a ce muna riƙewa kuma muna nazari sannan muna aikatawa kullum muna faɗan sayin na Umar ya daɗe yana karatun bakara wasu malaman suka ce shekara hudu zuwa biyar ba wai dan baya hadda bane cewa ce duk ayar da ya haddace sai ya san me ta koyar kuma sai ya fara yin aiki da ita tukunna sai ya koyi ta gaba so ni da ke bai kamata mu ci gaba da dori ba kenan yanzu idan har ban ma riƙewa me ake koyarwa a cikin darussukan da suke gabata na baya daga yau ina so kowa ta zauna da shi ta cewa za mu dinga yin ta malamin boko ko previous knowledge ko yau za mu dinga bibiyan darasin baya idan ba sa zuwa gaskiya mu ma za mu dakatar Allah ta'ala ya sa mu dace na ga za mu tashi aya ta nawa ne إنما المؤمنون إخوة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأسلهوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana nasaba da take tsakanin mumini da mumini domin ƙarshen maganar mu an ja hankalin mu a yanda idan muka ga ana faɗa da juna kada ki ce wance ita ce taki har ne kwatance da ɗakunan kishiyoyi kada ki ce wannan ƴar ɗakin ku ne ita zaki taya ko da bata da gaskiya a musulunci yace mana mu raba a samu sasanto har aka ce mana idan aka fahimci wacce ta yi taurin kayan cewa ba za ta ba da maslaha ba to a haɗi ita a yi mata ba daɗi wannan shine maganar da muka tsaya sai Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana menene a musharaka tsakanin mumini yace innamal mu'minuna ikwatun lalle su mumunai yan uwan juna ne yace wa aslihu baina aqwaikum ku yi sulhu a tsakanin yan uwanku ma'ana kada ka zama kai mai haɗi ne ko mai ziga ne ko kuma kullun kai fatan ka kaga ana yin ba daɗi a'a kullun ka zama mai neman sasanto ne kai baka so kaga rigima ta ci gaba da faruwa a wasu gurare yace wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun da fatan ko Allah zai muku rahama kenan sasanto yana iya zama dalilin da Allah subhanahu wataala yake yafiya da rahama ga bawansa so dan Allah yan uwa mu zama masu yin sasanto musamman akan abin da ya shafi yara abubuwa da yake faruwa shine ko makwanci da makwanci ko aboki ya zama da aboki ya zama a kullum kowa damuwarta ɗanta ya za a yi ɗanta ya zama ba shine ake cutarwa ba ita kawai damuwarta ya za a yi nasara ba ta tunanin yana da gaskiya ko bai da gaskiya kai na ma yi misali a iya cikin ɗakin naki ma damuwar mu iyaye mata ƙananan mu ko da ƙananan ba su da gaskiya sai kaga su muke ba gaskiya saboda su muke tausayi su ne ƴan ƙanana a jikinmu an ce a sulhunta tsakaninsu kuma a sulhunta da adalci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa
يا أيها الذين آمنوا لا يسكر قوم من قوم أسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kiran mumunai domin jan hankalinsu akan umarni da hani kamar yadda muka yi ta faɗa a baya. Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yi hallazina amanu ya ku wayanda kuka yi imani la yaskar qaumin min qaumin kada wani sashen ku su yi izgili wani bangaren. Me izgili? Kaman ya zama irin ana muzata wani yi- gaya masa abin da aka ga dama na da yiwuwa a zuciyarsa ba zai ji daɗi ba. Kai hakan tana iya faruwa. Wala nisa'un min nisa'in haka mace kada ta muzanta ‘yar uwarta mace don tunanin ko kin fita harce ko kin fita juwa ko kina ganin in kin taka ta ba za ta iya ɗaukan kowane mataki a kayi ba. Allah ta'ala mai adalci ne ya ce kada a yi haka ya ce a sa an ya kunna kairan minhun. Su matan nisa eh, magana ta farko qaumin min qaum yace asa an yakunu khairan minhum ta iya yuwa waɗanda kake wa izgilin sun fika alfalu kai ba kashina ba kazalika su ma mata masu muzanta mata ƴan uwansu Allah ta'ala yace asa an yakunna khairan minhun ta iya yiwuwa ta fiki daraja a gun Allah ta fiki ɗaukaka ta fiki sanuwa a gun Ubangiji Allah yana iya jin ƙayinki inda a ce kina kyautata mata albarkacinta saboda akwai mutanen da baka gansu su- sun cika maka ido ba amma a gurin Allah su wa'ensu abu ne so sai ka samu ana musu izgili ana cin zarafinsu ana iya gaya musu kowace irin abin da za a iya gaya musu saboda me ana kallanta mai kaskanci a rayuwa in ma talauci in ma rashin wata cikakkiyar nasaba shi kuma Allah ta'ala shi ya san dalilin da ya ɗaukaki kowane bawa a cikin al'amarinsa Allah ta'ala saboda adalcinsa ba wai kayo wani ba sai ya ce wala talmizu anfusakum kada ku da kan naku ma ku muzanta kanku akwai masu yin wannan rashin godewa ni'imar da Allah ya yi miki walau a kayin rayuwa ko aka- wata akan kyawun kanta ma kai wance wallahi biki ganta ba kai kyakkyawa wannan ba ta ayo mu kan kaza sai ki ji ke din ke kanki kina nakastan kanki biki godewa taki ni'imar ba kada ki muzanta kanki ke da kan naki ma saboda ah, yana zuwa da matsala kala biyu ma na farko akwai rashin godewa Allah subhanahu wataala na biyu kuma ki ci zarafin kanki da kanki ki dubi adalci irin na Allah yana jin kishin cin zarafin kanki da kanki da zaki yi. ke ne fa zaki wa kanki amma Allah ya ce kada ki yi domin hakan ba zai zame miki alkhairi ba ke da kan naki yace wala tanabazu bil alqab kada kuma mu dinga jifan junanmu da su- ah, sunaye marasa daɗi kamar suraye na tsokala da ake gaya wa juna ko za ka samu a yawanci abin da yake haɗa yara faɗa sunan tsokala za a sa maka sunan tsokala tun kana ƙi har dole ya dawo ya zama sunanka wala Allah tun yaron kafin ya tashi wani ma tun yana goyi iyaye ma sukan saka wani sunaye kamar wanda bai dace ba kuma saunan ya zo ya tasiri akan yaro alhali kuma baka shina ba zai iya cutar da shi cuta yana suna yana cutar da mai shi kamar yadda kuma yake zama alfalu ga mai shi yawanci bahaushe idan an ce an saka sunan wance za a ce Allah sa ta yi halin mai sunanta kenan ana kyautata zaton ita mai sunan tana da wani hali na gari kenan ko to ashe idan mummunan suna ne da ita ba za a yi mata ma fatan dama a sa sunan ba na a yi fatan ta yi koyi ko Zanama- zamanin annabi alaihi salatu wassalam wani sahabi ya shigo gare shi ya tambayi waye sunansa sai ya ce sunansa huzun sai ya ce bal anta sahal huzun yana nufin wai kunci sai annabi ya ce a kai daga yau ka ce sunanka a sahal kamar sassauci ko rangwame sai ce ya rasulullah idan dai ba matsala bane a bar min sunana da kakanuna suka samu kun ga shi yana tunanin kamar ya girmama iyayensa ne yasa zai zauna da wancan sunan shi kuma annabi yana tunanin fa'idar lakanin ne kar ya masa tasiri ya so ya canja masa shi sai ce masa to shikenan jikanin wannan sahabin suka ce ba su gushe ba har ƙarshen rayuwarsu cikin kunci da ƙasƙancin rayuwa saboda tasirin sunan kakansu kun ji illar suna ko so ka sa wa yaro suna na izgili a dinga tsokalansa ko a dinga faɗa masa baya jin daɗi mu kiyaye iyaye mata kuma yana faruwa a tsakaninmu a gidajenmu ka ji yaro ana ce wani surasha mai katon kai ko ko su kunnuwa su waye ba sa so kalmar kunnuwan nan kwanaki na yi magana a nan gurin yadda na gani a social media wani yaro ya yi kisa a kanta baya so baya so har ta kai ya kuntata ya sara da wuka so duk abin da Allah ya hana mu ya hango me zai faru sakamakonsa idan ba mu gyara ba ne kenan gyaran ya zama wajibi a gare mu ko so duk abin da muka karanta dan Allah mu yi kokari ki dabbaka a gidanki idan da akwai ire-iren wa'annan al'amuran ki kokari ki gyara akan lokaci yace bisa ismul fusuq ba'da iman kaiton wani suna na fasikanci bayan kuma an riga an zama masu imani yanzu misali kamar sahal din can da dazu muka faɗa sahal suna ne mai kyau ko huzun ya zama akwai suna ne irin na can tun lokacin bai zama mutumin kirki ba so yanzu da ya zama mutumin kirki ya kamata ya canza suna to idan ka zama mai kyakkyawan suna ana so amin ka zama musulmi ana so ka zama yanzu sunanka irin na musulmai ka zama mumini ana so sunan ya zama irin na mumunai so yana da kyau mu kiyaye ambatan mummunan suna bayan kuma mun cika da imani a cikin zukatanmu Allah ta'ala ya ce wa mallan ya tub to ga hukuncin anan idan da akwai irin sunan izgili a gidanki biki hana ba yau kin ji illarsa Allah ya ce wa mallam ya tub duk wacce bata tuba ta daina daga yau ba yace fa ulaika humuz zalimun to wannan ta saka kanta a cikin azzalumai duk wanda bata far ambatan yara da sunaye na izgili ko kawaye ko wasu wanda kawai kake ganin su dan kaskancin su ne ka sa musu sunan to ya kiyaye cewa Allah ta'ala ya danganta shi da cewa shi yanzu menene ya zama yana cikin mutanen da ake kyauta samu zato su azzalumai ne Allah ta'ala ya tseratar da mu da kasancewa azzalumai
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
Allah ta'ala ya ƙara kiran mumune yana cewa ya ayi hallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ijitani bu kasiran minazan mu guji yawa yawan zato ya ce inna ba da zanni ismun mafi yawan zato zunubi ne yawan zato ko da ya zama na gaskiya ne ba wuce ma ya faɗa ko zunubi ne domin yana iya haifar da matsala so Allah ta'ala ce mu guje shi ya ce wala ta jassasu kada mu zama masu yawan bincike da ƙididdiga jin abin da bai zama dole sai kin jiyo ba daga kin ji ƙaramar gulma sai ki bibiya ki bibiya har sai kin jiyo me yake faruwa Allah ta'ala ce kada mu zama haka in kika ji maganar da bata zama dole ba ki kawo da kanki gabarinta ma ba lalle ne sai kin ji ta ba domin jin nata ba zai zama mai alkhairi ba so Allah ta'ala ya ce mu guji yawan a zato mafi yawansa zunubi ne sannan kada mu zama masu bibiyan magana gulma kenan a hausa ko mu kiyaye gulma Allah ta'ala duk abin da ya hane mu mu yake tsara mutuncin mu a sakamakon haka duk wacce ta zama mai irin wannan halin da sannu ranar da sakamakon halinta ya fito sai kiga duk girmanki duk isarki uwar wani kakar wani amma ana tsidige ki akan magana wannan bai dace ba kin zubarwa kanki mutunci abinda kuma Allah baya so kenan shi yasa yake ta hana mu abinda duk ya san idan mun yi shi zai zubar mana da mutuncin mu Allah ta'ala ya sa mu dace yace wala yaghtab ba'dikum ba'da sannan kuma kada mu dinga cin naman junanmu mutum uku ne suke zaune imma a makaranta ko a gida daga ɗaya ta tashi Allah Allah ake a ce wani abu da ya shafe ta alhali faɗa zai da take tare har da ita ake raha har da ita ake faɗan abu mai kyau amma daga ta tashi za a ce wani abu a kanta wannan ɗabi'ar mu ne ta mata haka nan idan a gida ne idan a ofis ne haka ba za ka taɓa samun idan da akwai matsalar sai ta zo a ce ni ko wancan matsala kala kaza da kaza da kaza dai ɗazu muna ta mamakin ki ya akai akai kaza zai yi matukar wahala sai dai a tattauna da wannan a tattauna da wancan ita ana kewaye ta ana yawo da magana tata kuma abin mamakin shine ita ma in ta zauna da ɗaya daga cikin wa'annan abokanan maganar ita kuma sai a kawo abokiyar da bata nan ita ma a tattauna ta dala wannan bai shema abin kunya ba in har na san zan zauna yanzu in zagi wancan da ke to sai in ji kunya in an jima kuma in zauna da wancan zagi waccan da ke ai da kunya duk abin da Allah ya ce kar mu yi wallahi bai dace mu yi shi ba muna fatan Allah ta'ala ya dinga tsarkakan mana da zukatanmu kullum mu dinga zama muna daidaituwa Mhm. a hibbu ahadukum an ya akula lahama akihi maitan Allah subhanahu wata fakarishtumu Allah subhanahu wata'ala ya ce yanzu misalin wannan cin naman da ne misali in ɗaya ta tashi a yi gulmata ko Allah ya ce shin zaki so ‘yar uwarki a ce ta mutu’ amma a baki dama ki ci naman ta shin zaki iya cin naman nata cin naman nata ɗayan bi malama suka ce ko da na gulmar ne da kawar ki ce kuma kuna kawancan kamar yadda na faɗa ɗabi'ar mu ne ba wai dan baki a san mutum bane dan kawai mun saba ne in batta nan za a yi da ita to daga ta mutu zaki ji ba zaki iya yi da itan ba tana mutuwa sai ki ji wannan gulmar da jiya zaki yau ba zaki iya yin ta ba kun ga cin nama na gulma kenan ko kaddara kuma sai aka ce dama aka baki zaki iya wanta ta mutu a dafa miki naman ta kici Allah ya ce fa karishtumu mun kyamaci yin hakan ba za mu yi hakan ba to me yasa muke yi da take raye kenan ana nuna mana kamar muna cin naman ta ne a zahiri so yayi ya kamata a ce mun kiyaye mu guji da abin da Allah ta'ala yake kwatanta mana shi da har yana kamanta cewa ka ci naman mutum yana mace duk munin halin mutum za ka ga a ɗabi'a ta mutane idan an ce ya mutu sai ka ji har ba a so a dinga hirar da ta shafe shi saboda me kar a faɗi abubuwan da ya shafe shi munana gashi Allah cikin hikimar sai sai ya matse mu mun faɗa tun da ya kafa hujjar cewa zai turo mala'iku su ɗauki rekod ɗin wanda ya mutun ya ɗabi'un sa yake a cikin jama'a duk rufe wanda ake yi wallahi sai kin ji an matsi bakin wani sai ya ce oh Allah dai ya yafe shi da dinan kaza dole sai an faɗa matukar kana da wani mummunan tambari sai an matsi bakin wani ya faɗa don mimme domin wa'inan mala'iku da aka turo su saurari abin da kuke faɗa. So tun da har ba za ka so ka ci naman ɗan uwanka da yake mace ba, to a raye ma mu yi ƙoƙari mu kiyaye. Allah ta'ala ya sa mu kiyaye ɗin. Wattaƙulla, Allah ya ce mu ji tsoron Allah, inna Allah tawwabur rahim. Allah mai yafiya ne mai rahama. Ma'ana kenan, idan da ɗabi'arki ne yin haka, yi da abokiyar zama yi da kawa yi da wance yi da wance amma yanzu kika ji a ranki kin canja tunda har dama ashe ma umarni ne daga Allah aya ce su kutum ta ja hankali a kai na dauke shi a matsayin darasi in Allah da daga yanzu ba zan kara ba daga yanzu gara na zauna da ita in gaya mata kuskurenta ni ma in nayi kuskure ta gaya mu sai Allah ya ce to in har kin zama kin sa kanki a cikin irin waɗannan mutanen to yaya alƙawari zai yafe miki kuma zai miki gafara Allah ta'ala ya na cikin wayanda za a gafartawa
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
Allah ya sa mana cikin mumunai a cikin suran nan sai da Allah ya kira mumunai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har sau uku sannan sai yanzu ya ce bari ya kira du mutane kuma da musulmi da kafiri da mumunin duka an haɗa su saboda mu dinga ganewa a cikin musulmai ne fa ake samun mumunai kar ki ce kawai dan ke yau musulma ce kin tabbatar wa kanki ke mumuna ne a sai in kina da hali irin na mumunai din Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane yanzu an hada kowa da kowa a cikin wannan maganar da an ware iya mumune ake ta gaya wa'ancan don a ƙara inganta tarbiyyarsu don a ƙara ɗabbaƙa musu ɗabi'u na gari Allah yake ta kira mumune mumune mumune ayyuhan nasu ya ku mutane duka kowa da kowa yace inna khalaqnakum min zakarin wa unsa yace haƙiƙa mun halicce ku mata da mazaje yace waja'alnakum shu'uban sannan muka sanya tsakanin ku dangantaka wane ya zama baffan wane wane ya zama kawun wane umman wance ya kanwa wannan shine shu'uba dangantaka yace wa qaba'ila da kuma me yararruka ƙabila-ƙabila wancan bufulatana ne wancan bayarabiya ce wancan kaza haka kowa da ƙabila da Allah ta'ala ya sa ta fito a cikinta amma don me Allah ya haka ya ce li ta'arafu don ku san junanku idan ke bayarabiya ne bayarabe dan uwanki yana ganin ki zai iya gane ke bayarabiya ne zaki ji sai dai su fara miki yare ko da a mota ne kazalika fulani haka suke yi ire-iren mu masu fuskokin fulanin nan gashi ba ma jin fulanin amma fita ƙauyuka ayyuka sai ki ji suna miki fulatanci in kika ce baka ji sai a ce miki ƙarya kike yi saboda me Allah ya ce li ta'arafu dan mu san cewa ƴan uwan junan mu waccar yaran mu ne waccar kabilar mu ce so Allah ne ba da wannan damar a fahimta mu san junan mu to Allah ta'ala ya sa sanin junan na ya zame mana alkhairi amma Allah ta'ala ya ja hankalin mu kada kasancewar ki ke bahaushiya ce kina jin kina kasar Hausa take wata daban ce a ke ba fulatana ne ku ne da yankin saboda haka ke wata daban ne Allah ya ce inna akarmakum indallah ataqakum mafi alkhairi daga gare ku su ne masu jin tsoron Allah kenan yanzu kasancewar ki balarabiya in kika zama mai mummunar ɗabi'a nyamuri mai kyakkyawar ɗabi'a ya fi ki daraja kasancewar ki bufulatana da aka san su da kunya aka san su da kaza da kaza amma kika zama mai mummunar ɗabi'a in ya mura mai kyakkyawar ɗabi'a ta fiki domin shi Allah bai zaɓi yare ba bai zaɓi bai zaɓi dangantaka da zai faɗa ba kasancewar ki ƴar sarki kasancewar ki ƴar liman ƴar waye ƴar waye matukar baki da kyakkyawar ɗabi'a Allah ta'ala bai zaɓe ki ba sai ya ce shi mafi alkhairi a gurinsa ya ce shi ne wanda ya fi tsoron Allah. Allah sa mu kasance cikin masu jin tsoron Allah. Yace inna Allah alimun khabir lalle shi Allah masani ne kuma shinansa mai bada labari. Duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya sani to akwai ranar da zai bankaɗo shi ya bada labarinsa imma a nan a duniyance imma kuma ranar tonan asiri yau matuburar sala'ir. So Allah ta'ala ya sa mu aikata mai kyau yadda sakamakonmu zai dinga zuwa a da kyakkyawan bayanai domin Allah ta'ala yana ɗora mu akan kyautatawa Allah ta'ala ce fa ahsin kama ahsanallahu ta'ala ka kyautata kaman yadda Allah subhanahu wata'ala kyautata maka ko ba a gaya miki ba ke kin san Allah ya kyautata miki ya miki rai ya miki lafiya ya tashe ki a cikin musulmai musulman ma waɗanda ake kyautata musu zato ashe Allah ya miki komai to ke yaya za a ki kyautata wa Allah kyautata wa Allah shine ke kuma mi ki kyautata wa kanki ki kyautata wa ƴan uwanki kamar yadda dazu muka faɗa Allah ta'ala da ya hana ayi wa ƴan uwa wasu abubuwan da su dace ba sai sai ke a karan kanki ma baya so ki wa kanki so yana da kalamar kyautatawa duk abin da zaki ki san kin yi shi yanda Allah zai yaba abin da kika aikata
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم
alatul arabu amanna larabawan ƙauye suka ce mun yi imani ma'ana tun da an gaya musu ga musulunci sun zo su sun ce su ma sun zama musulmai amma me Allah ta'ala bai ga cewa musuluncin nasu ya inganta ba kamar yadda ɗazu na ce kasancewar ka musulmi baya nuna cewa kai mumuni ne ko sai Allah ya ce kullam tu'minu ka ce musu bisu imani ba walakin qulu aslamna sai dai kawai su ce sun miƙa wuya kenan miƙa wuya daban miƙa wuya shine kalmar musulunci da ɗazu na faɗa amanna kuma kalma ce ta imani ko ita ce amanu da muke ta faɗa ya lazina amanu kun ga bambancin da ɗazu na faɗa mana miƙa wuya ka zama musulmi daban kasancewar ka mumuni daban Allah ta'ala ce a su dai kawai musulmai ne amma wala ma yakul imana fi qulubikum idan har imanin ya shiga zuciyarka ka kyautata ɗabi'u ka zama mai kaza da kaza to nan ne imanin ya shiga zuciyarka nan ne kake zama mumuni cikakken mumuni da za a yi kwatance da kai amma kasancewarka kawai kai musulmi general a gari baka zama kana cikin mutanen da Allah ta'ala yake kwatance da kai ba a matsayinka na mumuni tunda a baya an yi ta ambatan mumunai ne ko to yanzu ana bambanta suwaye mumunan suwaye kuma kawai musulmai fata na ni da ke din mu kasance a cikin mumunai domin mummune su ne mutanen Allah. Wa in tiɗi'ullaha ya ce, Da kun yi imani da Allah wa rasulahu da manzansa, la yalittukum min amalikum shai'a. Yin imani da Allah da manzo Allah ta'ala ya ce ba zai saka wani naƙasu daga cikin lokacinka na wani ayyukanka ba. Misali inda kai ba musulmi ba ne, ƙunga bai san sallah ba ko? Ba azumi, ba lokacin karatu, tafi islamiyya duk baki da shi, lokacinki duka na sharholiyarki ne da neman duniya da abin da ke kike so. To Allah sai yake ce a gaya wa kafirai, idan da musuluntan ba ma, wannan lokacin da yake wadatar su a wuni yanzu in suka musulunta ma ba zai ragan musu komai ba yanzu ke da kike yin sallah biyar a rana shin yana hana ki aiwatar da wani abin da shi kafir yake aiwatarwa ofis ɗaya za ku yi aiki da ba kafira ke musulma ki tashi ki sallah kuma ki dawo ki ci gaba da abin da kuke ba tare da ya na kasar miki da lokacin ba kazalika idan a guraren kasuwanci ne haka ga shagon ki ga nata ke ki tashi ki sallah ki yi abin da yake na shari'a amma ba zai hana ki lokacin gudanar da rayuwarki ta kasuwa ba so Allah yana nuna mana cewa yin musuluncin baya ba cinye maka wani abu daga lokacinka idan har Allah ya tsorar ka akan dacewa to wannan a lokacin albarka Allah yake saka masa sannan mu ƙara makwatance a tsakaninmu mu musulmai mu da muke kwaɗayin kasancewa mu mumunai da wata ta shiga islamiyya take yin hadda a kulli shafi ɗaya ko shafi ɗaya da rabi da ke da bakya zuwa islamiyya bakya haddar ko aya ɗaya lokacin ku duka tare yake tafiya ko ana bambancewa amma ta fi ki nasara ko to Allah yana goranta mana kenan idan ma bu mu yi abin da ya dace ba lokacin da ya tafiyan yake yi kuma annabi alaihi salatu wassalam ya ce dukkan daƙiƙa daƙiƙa fa ba minit ba sakan kenan ko sai an tambaye ki yaya kika sarrafa ta a cikin lokacin da Allah ya baki ba wata dakika da za a barki ita an miki afuwa akan ta ɗaya bayan ɗaya sai kin sarrafar da ita a cikin addinin ki mai kika yi da ita yanzu yan uwa a cikin wunin mu da Allah za mu iya kwatanta wani irin lokuta muka ba Allah wanne ne namu shin wanda muka ba wa Allah ya tantance mun bashi ya dace ko kuma mun yi hadama mun cinye su a cikin namu nan fa Allah yana kalubalantar mu akan lokaci ne idan mun masa aiki ma yace ba zai yi mana nakasu da komai a cikin albarkar lokacin mu ba in ba mu ba fa mu muka yi kanmu asara so da wacce ba ta zuwa makaranta da mai zuwa makaranta duk iri ɗaya suke kai mai zuwa makarantar ma ta fi mai da hankali ta yi abubuwan da ya dace saboda ta san akwai tafiya makaranta a gabanta kina tashi sassafe kin yi shara kin yi wanke-wanke kin gyara yara shaf shaf sun fita ita wacce ba ta zuwa ko ina ita sai ta yi bacci ai ta san sai san da ta ga dama ta tashi ko za ki iya dawa tunda kin san akwai yan makaranta kina zuwa kin ɗora tukunya ita da take gidan sannan ta fara wanke-wanke ashe lokacin ki yayi albarka akan nata so mu dinga ganewa karatu ko wani aiki wa addini baya cinye wa kowa lokacin sa sai dai in shine daman bai so lokacin ya zama mai albarka a gare shi ba muna fata Allah ubangiji ya sa lokutan mu su zama masu albarka a gare mu inna Allah gafurur rahim Allah ta'ala yana ta ƙara gaya mana fa duk gurin da ya faɗi kusakurai a baya sai ce amma fa shi mai gafara ne mai rahama kenan daga yau da kika ji bari ki gyara da lokacin ki duk sarrafa shi kike daga kallo sai bacci yanzu sai kika ce kai to asarar lokacin nan da har Allah yake jan hankali a kai ni ma daga yanzu bari na fara sarrafa shi yanda zan more shi na ajiye yau kaina bayan sallar asuba zan ɗauki minti talatin ina yin tilawa tunda da ba yi kike ba talatin ai kina ga kin yi kokari ko a bayan sallar magarba ba zan tashi a sallata ba har sai lokacin isha a nan ma zan yi tilawa a daga yanzu zan dinga ware wasu lokuta na yin nafilfilin da da ba na yi saboda me saboda kin ji Allah yana goranta miki lokacin ki yana tafiya ba tare da kin more shi ba sannan kuma kina haɗa kanki da wacce ita take moran lokacinta Allah baya kula ka a lokacin da kake tsanani sai idan daman can lokacin da kake cikin yalwa kana tare da shi. Lokacin da hankalinki yake kwance, baki da matsala, baki da damuwa, amma dukkan al'amarinki akan hidimar Ubangiji. Duk lokacin ki kin sabautar da shi akan hidimar Allah Ta'ala, to idan kunci ya zo Allah shi zai dube ki. Kafin ki daga hannu ki faɗa, Allah zai sauri ya yanke hukunci akan ki. saboda me dama ke tasa ce tun a farko so mumuni kullun ya zama na Allah ba sai wani dalili ya same shi na kunci ba Allah fitar da mu cikin kunci
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
إنما المؤمنون الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله mumunai su ne kaɗai waɗanda suka yadda da Allah da annabinsa. Yadda da Allah da annabi, kenan yana daga cikin imani ko? Me ake nufi da yadda da Allah da annabi matuku? Ba kawai na faɗa cewa na yadda da Allah da annabi, kalmar shahada ko? Ita ce maganar baya ta Allah da kawai yake cewa, Ulu aslamna. kawai wa'annan wa'anda suka miƙa wuya ne musulmai ne kadai amma wa'anda suka yi imani da Allah da annabi su ne wa'anda suke bin abin da Allah ya ce suke kuma bin abin da manzansa ya ce ba sa ƙetare iyakokin Allah wa'annan su ne asalin wa'anda suka yi imani ba kawai wanda suka musulunta ba ba kawai wanda suka ce nima muna cikin musulunci ba a'a sai in ka san kana wa Allah ta'ala da'a kana wa manzansa da'a akan abin da ya zo da shi gwalgwadon iyawarka to wannan shi su ne alamomi na kasancewarka mumuni sun malamiyar tabu sannan kuma ba su juya baya sun sake komawa ɗayan biyu ba suna rawar tsakani yau suna ɗan taɓa ba daidai ba gobe suna a'a kai tsaye kawai sun tafi kan hidimar Allah ta'ala sun miƙa wuya miƙa wuya irin na gaskiya sun kama aiki a gurin Allah subhanahu wata'ala wanda me wanda babu wasa a cikin sa yace wajahadu bi amwalihim wa anfusihim na daga cikin alamar mumuni sune wayanda suke yin jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu in sai mu ce wannan aikin sahabbai ne ko a'a kan da ni da ke ma duka zamu iya kafin Allah ya ce da suka su yi da jikinsu sai da ya fara ce mana me da dukiyarsu jihadi na farko da ya fi inganci aka fi nuna shi a cikin filin sararin musulunci shine jihadi da dukiya ki fitar da abin da kike da shi gwalgwadon karfinki kiwo al'umma hidima yanayinmu yana buƙatar taimakon kowanmu kada mu jira sai masu kuɗi ke ɗin talakan a yanda kike ke ma kina da hali ki fitar da dukiyarki ki ce da ta kusa da ke in ba za ki iya fitar da farin kuɗi ki alherinsa ba abin da Allah ya hore miki na daga ciyarwar gidanki san ma 'yar uwarki da kika san ita gidanta bata da shi da muna wannan ɗaukani a junan da ba a zama ana ce tun safe ba a ci abu gidan makota ba alhali shi kuma makocin fa ya ɗora har kika san gidan makwanciyarki ta katanga ma za ku ina kuna hira amma ke kin dafa kin ba ƴaƴanki kuma ita ƴaƴanta ba su ci ba dala mun sadaukar da duka dukiyoyin mu ko jira kike shikenan sai Alhaji da sai zo ya zubar da shinkafa buhuna ya raba kwano kaza kaza anguwa shine kadai hakkin wannan kyautata yake kansa wallahi ko kwaɗan kanzo kika yi a gidanki akwai hakki a cikinsa na kisan ma wanda kika san shi bai da halin yin wannan kwaɗan annabi ya ce mana mafi alkhairin mutane su ne masu miƙawa ba masu karɓa ba sai muke jira kullum mu dinga zama mu ba mu za a yi ‘yar abin da kika rena na daga sana'arki ƙarago kike ƙosai kike wani irin sana'a kike kika samu alkhairi a jikinta duk kankantar ta tunda da ita zaki ciyar da ƴaƴanki sabulin su oman su duba wani dan uwa da shi bai da mai masa wannan in ma maraya ne in ma gidansa akwai tawayar arzikin da yana yawo da rigarsa tana hada stati a jiki sai masa sabulin naira hamsin ya je ya wanki kilin ko kada ki ce ke ma da kina da kuɗi da na yi abin da wanta da wanta suke a'a wanta da wancan ba sai da suka yi kuɗi suka fara ba duk wanda kuka ga yana irin wa'idan alkhairan dama tun farko ya faro tun daga fari ne ba wai sai a yanzu da ya zama haka bane ya fara idan kuma baki yin kaɗan to wallahi ki sa wa ranki ko da kin tara kuɗin ba za ki iya ba kullum buri Allah zai ta ƙara miki gwargwadon samuwarki so mu kasance masu yin hidima kuma Allah ta'ala yana son mutum mai yin hidima wa'yansu daga cikin mutane Allah ya ce yana jibintan al'amarinsu ne yana kyautata musu yana buɗa musu saboda sun kasance masu son kyautata wa na ƙasa da su kenan ana ba su dukiyar ba don karan kansu ba ne a'a don wa'yanan jama'ar da suke ci a ƙarƙashinsu to ke me yasa ba za ki sha'awar ke ma a ci a ƙarƙashinki ba duk abin da ya Allah ya jarabe ki na ƙasƙancin arziki ki duba za ki samu ke ma kin fi wata a hakan kin fi wata da dama ina buga misali da ire-iren mutane da za ku ga ƙungiyoyi sun ɗauka suna ɗawainiya a kansu gwalgwadon ƙarfinsu safiya da maraice wata in aka ce ki zo ki je ki ga gidan da take kwana na rantsa in kika dawo kin dinga sujjada kina yi wa Allah godiya wata in kika ga ɗakin da take kwana sai ki mamaki kuma tana rayuwa ke kina faɗa sau ɗaya ake ɗaura tukunya a gidanki wata gidanta sai an yi sati ba a ɗaura tukunya ba ke kina faɗa iya awu ake kawo miki ba cefa ne wata tafi wata shida mijinta bai kawo mata ba kuma tana da mijin sannan ga kuma gidajen marayu da su ba masu basu ma da mai kawo musu society mu ya zama yanzu maraya na uwarsa ne haka ne ko ba haka bane duk wacce aka mutu aka bar mata marayu ita take fama da 'ya'yan gidan sai dai 'yan uwanta da suka tausaya mata zumunci ya lalace ya zama ba irin da ba da idan aka samu maraici zaka ga baffanu sun yi watandar ƴaƴan da ake watandar naman saniya ƴaƴa biyar shida a gida sai kaga wancan baffan ya dauka wancan baffan ya dauka rabar sa ake ba za a bar uwa ta ta fama ba mafi akasari iyayen sai a bar su da yar karama su je su yi auren su yanzu zaka samu mafi akasari su ba sa iya aure ko sun yi ma mutuwa yake saboda me suna da lodin ƴaƴa ba mai rike musu so abin tausayi ne irin wannan rayuwar annabi ya ce idan kana so ka mutu ka bar iyalanka salamun salama ka riki iyalan waɗanda kake ganin kana tausayin su tun kana raye kenan da mun rage iyalan wasu daga cikin raunanan mu a yanzu to za mu sakankance a mu bayan rasuwar mu Allah zai rike mana namu iyalan Allah ta'ala ya rika mana iyalan mu ula'ika humus sadiqun Allah ta'ala ya ce wa'annan wa'anda suka sadaukar da dukiyarsu suka fita suka yi jihadi wa'annan su ne mumune na gaskiya kenan baki cika mumuna ba ta gaskiya idan ba za ki iya sadaukar da kuɗinki da lafiyarki da jikinki don Allah ta'ala ba saboda ɗazu da na yi zancen jihadi a wancan lokacin mata suna fita jihadi daga fitan mata jihadi akan samu aikin nurse kenan kwata-kwata zance aikin taimako na gaggawa mata su suka fara yi a lokacin annabi in an fita yaƙi duk wanda aka soke shi da takobi ko kibiya mata su suke kuma aikin su kenan sun iya yanda ake a cire shi dafin da aka harba maka suna da kaya na first aid da za su baki taimakon gaggawa da abin da ake sha da abin da ake dimawa da na shafa duk kuma wannan aikin mata ne kenan su ma suna jihadin sannan ba su tsaya iyanan ba daga cikin matan akwai wanda suke hawa doki su ma su fita ai gwagwarmaya da su sara a sare su tarihi ya nuna wata mace da aka sare mata hannu ta je yana rinjayanta tana shirin faduwa sai ta gundula hannunta ya sashi ta ci gaba da yaƙi dan Allah wayannan su ne matan wayancan lokacin fa kuma ni da ke mun ce mu ma aljannan irin tasu muke nema dan Allah muna kyautata kan mu zaton ku hakan sun yi sallah irin yanda ake yi sun yi azumi irin yadda ake sun sadaukar da kudinsu da dukiyarsu da lokacinsu da lafiyarsu amma ni da ke duka mun nade mun ce ai jihadi na maza ne shi ciyarwa ta masu kuɗi ne kuma Allah ya ce wa'annan su ne mumune na gaskiya shi muna so mu kasance mumune na gaskiya to kowa sai ta je ta ci da abin da take da shi masifu za su sauka ne a lokacin da muka sadaukar da abin da muke da shi annabi ya ce wa mata ku yi sadaka da abin da kuka mallaka domin na ga yawa yawanku a cikin wuta ku fanshi kanku da haka yanzu mu ba zancen wutar muke ba iyaya za a yi mu fanshi kanmu da rayuwar kuncin duniya ma fa kadai to sai mu gane ashe idan da za mu yi sadakar ita ma hanya ce da za ta zama mana mafita insha Allah so mu yi kokari mu zama masu yin sadaka masu yin kyauta sannan kuma ba kyauta iya da hannu ba har da fuska har da baki ya ake kyauta da baki kullun harcen ke zama ba za ki faɗa wa kowa mummunar kalma ba akwai mata da Allah ya jarrabe su da kullun magana su batsa batsa izgili izgili dazu kuma mun karanta ayar da Allah ya ce kada mu zama masu izgili ko duk maganar su ta talikanci ta tsokala ta kada wa mutane magana da za ta motsa maka zuciya kada ki zama haka in kina so ki zama mumina kyauta da baki shine kullun ki faɗa mutum kalma mai daɗi wanda ko baki nan zai ji daɗi in ya tuno ki kazalika da fuska a duk lokacin da kika haɗa fuska da mumina yar uwarki ki mata murmushi ki sake mata fuska kar ke dan hajiya ce kina kamewa sai dai ki a girmama ki a akan dabi'a ce ta sayyidina abubakar duk yanda ya ga mumuni sauri yake ya riga shi gaisawa da shi kwatsam sai aya ta sauka cewa Allah ya ɗaukaki wanda idan ya haɗu da mumuni ɗan uwansa yake fara gaishe shi ko yake fara yi masa murmushi sai aka ga sayyidina abubakar ya canja idan ya gamu da mumunai sai a ga ya ɗan sake ba da ka da sauri kamar yadda yake mika hannu ya gaisuwa ba sai ya jira su gaishe shi sai aka tambaye shi dalili yace eh abin da yasa yake haka a da yana yin haka saboda ɗabi'arsa ne amma yanzu kuma an ce wanda ya hakan shi ya fi falala ya ce to ba so nake ni kaɗai na fi falala ba ina so dukkanmu mu zama masu falala kun ga kenan yana wa ƴan uwansa kwaɗayin hakan shi ya janyo yanzu har sai ya rage gaisuwarsa ya rage murmushinsa saboda wani ma ya samu amma ni da ke idan muka haɗa ido da junanmu abokanai ne na san kin sani sai ki ɗan ɗaga kai kina jira ni zan fara gaishe ki ɗabi'unmu ne na mata a asibiti ko gidan biki sai kin haɗa ido da ƙawarki sai ki kaman biki ganta ba kina jira sai ta gaishe ki so wannan ma kyauta ce miyo junan mu kyauta da mi kyakkyawar magana da kyakkyawan kallo da mutuntawa
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم
قل أتعلمون wala ta yalmuna Allah bidinikum Allah ya ce shin kuna sanar kuna sanar da Allah game da addinin ku ne kaman kana nuna Allah kai mai shina ne ko mai ilimi ne ko kai mai imani ne kai ne zaka gaya wa Allah Allah ta'ala kenan yana tuhuman ka da idan har kai kana tunanin ma sai ka bayyana kanka kana da wani abu na nau'in imani ko shina ko abin da ya kama da haka wallahu ya alau ma fi samawati wa ma fil ard Allah ta'ala ya ce shi fa ya san abin da yake cikin sammai da kasai ba iya abin da yake cikin kanki ke kadai ba a a yace duk abin da yake sammai da ƙasai ya shina saboda haka ba sai kin fito kin nuna wani abu na daga shinan ki ko na daga imanin ki ne za a tantance cewa ke wata tagari wace wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah ga dukkan komai masani ne
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن على بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
Allah ta'ala ya ce man nuna alaika an aslamukum an aslamu an aslamu shin suna maka gori ne cewa su sun musulunta ma'ana daga cikin larabawan ƙauye idan suka karu musulunci suna kamar sun ƙaru annabi ne alhali kuma ai in ka shiri kai ne ka ƙaru Allah ya ce qul la tamannu alayya islamikum ka ce musu kada ku ƙara jin cewa kun kaman ko sun kun burge shi kenan dan sun musulunta ya ce balillahu ya mannu alaikum an hadakum ai Allah ne ma ya cancanta ya yi muku gori da ya shiryar da ku domin zaben ka yayi ko ya ce imani kuntum sadiqin kun kasance masu gaskiya misalin wannan ayar a wannan zamanin shine ne gaban na mu dinga gadewa falala ce ni zai ta miki idan har baki ma shirye akan da dai ba. Allah ya zaɓe ki a anguwarku mata hamsin na anguwar ba sa zuwa makaranta. Ku bi ko ku uku ku ne kuke zuwa makaranta safiya da maraice. Shin ya cancanta ki zo kina alfahari da cewa ke ce kaɗai kike zuwa makaranta? Allah ya to idan kika yaka shi ya kamata ya miki gori da ya tsamo ki a cikin wannan matan kika zama ke kina kan hanyar da dai. Kun gane maganar? wasu daga cikin ɗalibai da suke ganin kamar irin jajirtattu ne shekararsu ashirin shekararsu goma ai ba dan mu ba makarantar wani da ka yanzu ta rushe amma mu yau shekara kaza mu muke kaza mu ke za wannan shine gorin da Allah ya magana ko da malama kike a gurin kuna ganin darakta baya muku ihsani baya muku adalci ba kamata yayi ku dinga cin kafarsa ba kamata yayi ku abin da tsari ku zauna ku gayyace shi mitin a kayan nasarorin da kuke tunanin za a ci idan ya cimma yin kaza da kaza ba goranta masa za ku dinga yi cewa ba don ku ba ai makarantar da ba ta kawo wannan labul din ba babu wani wanda wai inda ba don shi ba wani abu da bai kawo gaci ba daman Allah ne shirye zai cin ibnu kasir yace babu wata ni'imar da take dawama har abada duk abin da ya faru na dan wani lokaci ne zai iya wucewa yau ne za a nada ciyaman a raka shi a cika bayansa da 'yan rakiya hayya hayya da masu karɓansa suna karɓansa yana shiga ofis ɗin ko darakta ko irin kwamishinoni kana shiga farfajiyar ofis abinda za ka fara gani shine signboard mai ɗauke da fotunan waɗanda suka shuɗe a bayanka wa'azi ake maka kai ma wata ran za ka shuɗe kenan ni'imar ba ta dawwama ba amma ba ma ganewa in ka shiga sai kai ta ƙafafa ka yi abin da ka ga dama ba daidai ba ne ka gane yadda ka shigo wata ran kai ma za ka wuce. Ki gane yau ke ne shugaba a makarantar a ke ce mai yin kaza ke kar ki ji cewa ba dan ke ba da abubuwa ba su tafi daidai ba wallahi babu wanda in ba dan shi ba. Ake ɗauke uwa a cikin ‘ya'yanta guda goma ko tara kuma ‘ya'yan su rayu kuma su zama abin da Allah ke so su zama? So kowa ya gane babu zancen alfahari wajen cewa dan kai abubuwa suka daidaita a'a Allah yana daidaitar da al'amura ne yanda ya so. kuma ba a tuhumansa me yasa yayi haka shi yake da ikon yin tambaya inna allaha ya'lamu ghaibis samawati wal ard mushina Allah shine mai ilimin sanin boyayyen abin da yake cikin sama da ƙasa wallahu basirun bima ta'malu Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa misali game da irin wa'annan abubuwan da yanzu na faɗa ji a ranka kai da ba dan kai ba kaza ji a ranka kaza ku kuka daurewa kaza ya zama matsayi kaza a'a ku yadda Allah ne haka duk wanda yake da kuskure a zaunar da shi a gaya mar kuskuren sa in damammaki ne ba a baku su yanda ya kamata ba ku neme su ta salon da ya kamata a nema idan da a ce shugabanni da mabiya suna irin wannan zamantakewan neman maslahar da ba za a dinga samun matsaloli a kowane makarantu ko kowane kungiyoyi ko wasu dai gurin taron jama'a ba saboda duk gurin da shugabanci ya zo ana samun irin wa'annan ƙananan ƙalubalen. wanda ta ji cewa ai ita ba a mata daidai ba wanda ta ji cewa ai ita da ba dan ita ba da kaza bai duka babu wani wanda ba dan shi ba yau kina faduwa kina mutuwa gobe sai a nada wani in Allah ya ga dama sai a nada wanda ya fi ki abin da zaki ke aiwatarwa ke da kina ganin kamar iyawar ki ce ta sa abubuwa suke tafiya so kowa ya yarda Allah shine mai ilimin hakan yayi fatan abin da yake yi dan Allah yake kuma yayi fatan Allah subhanahu wataala yana karba masa muna ta tafiya da ayoyin a gurguje a gurguje saboda yanayin lokaci wanda akwai sharhi da dama da ya kamata a ce da mun tattaba su amma yanayin lokaci tun da za ake nuna mun yasa za mu katsa karatun daga zuwa ƙarƙashin ita sura dama mun kai ta amma a gurguje gaskiya ba tare da hadisai da na so a ce mun yi sharhi a kansu sun samu ba sai dai sai mu duba yiwuwar abin da yake gabanmu na darasin gaba mu ga menene ya kamata mu ga za mu gyara na daga irin wa'annan hukunce-hukunce da suke zuwa. na faɗa muku dalilai na da yasa yanzu na ji cewa mu dinga tsamo abubuwan mana daga Allah ta'ala ba mahadara ne na shirya kalamai ne da ni na ga cewa ya dace ne kaza ne kaza in faɗi kaza sai a ce ai akwai ra'ayi na ko yanzu dai qur'ani ne shi yasa tsuran sa ma na fi so shi yake ta tafiya ba tare da dogon sharhi ta wata wani jawabai ko wasu bayanai ba dan mu gane umarnin da muka kibi hanin da muka ki hannuwa wallahi shi ya dagwalgwala mana tsarin rayuwa ta yanzu nan idan kika koma kika gyara na koma na gyara na rantse duk sai mun ga canji a iya zamantakewar gidanki kika gyara gidanki yar uwa ta gyara tata ita ma wacce ta gyara tata anguwa ta canji insha Allah gari zai canju mata mu muke da ikon yin haka amma muna wasa da damar mu mun zo muna koke koke da yanayin rayuwar da muke ciki wallahi yanayin rayuwa yana canjuwa ne idan mun canja kanmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu yi gyare-gyare daga wa'annan ƙananan abubuwan da muka yi ta karantawa hukunce-hukunce ga sunan Allah ta'ala ya yi ta faɗa kar mu yi kaza kar mu yi kaza ƴan ƙananan abubuwa ne da mu ɗauke su matsala ba ne su suke gurɓata zamantakewa zamantakewa in ta ɓaci kuma to albarkatun gurin sun takushe duk gidan da ake zama irin na shari'a wallahi Allah bai takura rayuwar gidan amma gidan da fasikanci da ganganci ya yawa to gidan akwai matsala saboda aka sakacin tarbiyyan yaranmu yana ɗaya daga cikin jarabawa da yake addaban mu yanzu sai aka jarabce mu da kuncin abin da ba za mu iya basu ba kuma yana cin zuciyar mu ban mu da shi bare mu basu saboda aka dukkan mu mu koma ga Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda dama yake tare da shi ne in ya shiga kunci shi kuma yake sauraron sa Allah ya ce yana kusa da mu idan muka roƙe shi kusancin Allah ya ce har ya fi ki kusa da shi da jijiyar da take wuyan ki ta nan gurin ya fi ki kusa da shi da haka ashe ba a nesa yake ba wajen neman abin da yake hannunsa ko kuma ya gaya mana a wani hadisi cewa da duk za mu hallara rana ɗaya dukkan na farko har na ƙarshe mu nema a hannunsa sannan ya ba mu amsar abin da muke so mai neman kuɗi ta nema mai neman lafiya ta nema mai neman aifuwa mai neman zaman lafiya duka abin da muke so ya ba mu yace ba zai tauye komai daga cikin dukiyarsa ba yace idan da zai rabuwa bai wuce a ce a sa allura a kogi a ɗaga ba me za ta ɗoɗana ya ce haka yake ji a arzikinsa so ga wanda yake bayarwa ta mun tsaya muna wahal da kanmu yan uwa mu koma ga Allah mu yi yawan sallah mu yi yawan addu'a mu shirya kanmu mu wanke zukatanmu kada zuciyarki ta zama akwai kuncin wani kullun ki zama ke mai yafiya mai afuwa duk abin da aka miki jikin yafe wannan ma duk salo ne na buɗe ga gurin Allah subhanahu wataala wadatar zuciya in kina da kaɗan ki kina jin kanki kamar wata basarakiya kada kina da kaɗan kina hangen cewa ni kan ina ne mu kan ɗan kare ai kullum mu daga cikin mata fa akwai wanda suke tunanin cewa irin su Allah bai cika musu ni'ima ba saboda ba su da dukiya ba kuma dukiya ba ce ni'ima a gurin Allah imani shine ni'ima yawan imanin kuma shi yake dawwamar da samu mu dinga haƙuri da yanayin da muka samu kanmu mu dinga godewa Allah da ni'imar da ya bamu duk kankantarta godewar ya ce shine dalili na samun daɗi bujirewan kuma shine dalili na ƙara ƙuntata rayuwar Allah ta'ala ya buɗa mana rayuwarmu ya yaye mana ƙunci ya daidaita mana lamuranmu
alhamdulillah amira Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka saurara tare da ƙariya malama fatima agajin musulunci ubangiji Allah ya sa a mizani to yan uwa mata ga da yadda kalaman Allah subhanahu wata'ala suka zo daki daki muka ji su daga Allah tare da hadisai da aka dan bubbuda mana wadda mi dama mun ce hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fassara ayoyin alqur'ani kamar yadda wasu ayoyin suke fassara wasu to gashi da mun ji yadda Allah ya kawo mana kalamai wadda idan muka yi amfani da su a wannan rayuwar ta yanzu da malama take gaya mana wallahi za mu ji daidai dama mu Allah subhanahu wataala ya yi mu da manuwal namu yadda kuka ga za a sai waya a yi ta bature yi ta da manuwal ɗinta to ko koyi a wajen Allah subhanahu wataala Allah da zai yi mu sai yi mu tare da manuwal ɗinmu wato alkur'ani shine manuwal ɗinmu dukkan abin da za mu yi shi na rayuwar duniya kwarakwacam yana cikin alkur'ani amma mi sai muke mai da shi baya wasu lokutan sai muna yin kan kaddama da wasu abubuwa na kanmu kamar da wayancan ayoyi namu na wancan wata suka nusar da mu sai muke barin qur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu dauko wasu abubuwa mu sai muna yi akai to kuma mi sai mu shiga cikin tashin hankali da damuwa da yanayi wanda yanzu muke cikin sa mun rasa yadda zamu yi da shi to Allah subhanahu wataala ya sa ko mantawa muka yi da ko kuma wata bata sani ba yanzu yau gashi mun ji shi fadar Allah da littafi ne gangaren wanda babu wanda zai gyara saboda babu kuskure a cikin sa bare a ce a a ai da kaza ne sai yanzu na gane kaza ne dama haka yake tun farko tun da ya sauka haka yake ba abin da za a iya canja masa Allah ta'ala ya sa mu amfani da abin da muka ji ayoyin sun mana magana kan cewa akwai da damu da za ki ga su riga kushewa kansu kan a rayuwa haka ko suke ai ni ya gane mu kin san da yake ga muna sai da Allah ya da mu ni kin san mu haka muke rayuwar mu mu da ma yawan bakin jini ne da mu kin san mu kai da bakar shin nan sai ka rika cire kanka rahamar Allah ta'ala kana ganin kamar ba za ka samu ba wannan haramun ne ba a idan musulmi ya rika cirewa rahamar Allah a gare shi za ta zo gare shi ya rika sawa shi ba zai samu ba yadda kowane mahalici wanda abin halitta da Allah subhanahu wataala ya halitte shi yayi masa baiwa kai ma Allah zai iya yi maka tunda ya riga da ya gaya mana kan cewa wanda ya fi ka tsoron Allah wajensa shine fi kowa daraja kamar kuma yana mana hali kan cewa mu rika irin mu daina rikiran musulmai da mummunan suna yakan iya tasiri a gare su kashin yadda malama ta nuna mana sahabi wadda jikaninsu aka ce haka suka basu kauce a rayuwarsa kullum suna cikin kunci saboda wannan suna da aka dangana shi da kunci a rayuwarsa wanda kuma manzo ya so ya kawar da shi shi kuma yana kaman yayi biyayya a wayanda suka saka mishi wannan suna kuma yanzu muna haka kawai sai mu dauko suna mai kyau saboda kinsa saboda dadin sa saboda burgewansa kamar na wasu indiya indiya ko wasu aljanu aljanu ma rai oho sai mu maka wa yayayen mu a a wanda ta haifi ta samu ta samu zankada ziya to baki san me mana mu zankada ziya kawai dan kawai a ce yes ke kin burge baki san abin da illa take jikin zankada ziya ta wata zankadi ba ko ta aljira ta wata wata dan faki ba wala haka ne mazuwa haka muke yi irin aifuwar da farko da nabi nan wala haka muke yi mata to kin ji gashi ma ashe Allah subhanahu wataala yayi hani Allah sake jan hankalin mu akan cewa kada mu rika asarar lokaci dukkanin sa'a da ka amfane ta a rayuwa sai an diddige ta mala'ika ba shi da aiki shi illa dukkanin abin da aka umarce shi sai ya rubuta shi babu abin da za a wanzar wanda bai rubuta shi ba ya wuce a a ba zai taba yiwa ba kina zaune a gida kawai da malama ta sai ki bacci har wata je makaranta ta da har ta girki ta gama ta ci da ƴaƴan ta tafi islamiya ke kina ta bacci ba kuma baki gama girki ba har sai a je karfe uku mace mace wai mace mai rai da lafiya ta je karfe uku bata gama abinci ba kuma alhali ta kwana da abin da za ta girka a'a chatin muke yi a'a wani group din ne sun yi abubuwa ba su ban sha'awa suna nan in na sako za a yi banda ni akan na sako a ce banda da data sai mu ta ga rauniya muje je da halan ban ya katin jawa ta mu an girka ba menene saboda ba ta da lokaci ta cinye lokacin ta ki cinye a girkin ma yan ko a gyaran gida shi ma ibada ce amma ki cinye shi a kwance da dandadannan waya da latsa-latsa da abubuwan da ba masu kyau bane gina ma wasu ma fasadi ne Allah ya shirye da mu ya sa mu daina yi haka Allah subhanahu wataala yana cikin gaba sai kuma sai ya ce mana mi sai ya ce mana Allahu ghafurur rahim daga kayin Allahu akbar Allah shine Allah mun yi gashi ya nuna mun in muka kaza mun yi kaza kaza sai ya zo kuma ya sake tarar da su sai ya ce Allahu ghafurur rahim ya ce mana fa shi fa mai gafara ne mai rahama ne kada haska mana yake yi mutuna idan mun yin yanzu muka ce muka jera shi mun janye to zai gafarta mana shi dama Allah jira yake mi ka nemi gafara a gare shi ya gafarta maka ba kamar irin yadda mutane kowa yanzu a rayuwa laifin kai ke sai ga shi kuma Allah yana neman kai abin sai an zirke yanzu idan kika abin alkhairi mala'iku kina yi yes yes yes sun rubuta in kin yi abin zunubi kuma sai su jinkirta ana mai tunanin za ki nemi gafara wajen Allah ta'ala ki ji fa hikima tsabar ma ba a kan ma fa mi laifin ba mu ne fa ba muke yi ba in ba nan ka ba shi ma sai a gaggawa a rubuta kamar yadda muka yi alkhairi kes kes sun rubuta to shi ma muna yin zunubin sai kes a rubuta ka ta jinkirta wala Allah za su nemi gafara anin ka shi kuma shi wancan waya ya ka rubuta shi kin ga hikima ce ta Allah baya so mu laifin mu muke jawa laifin da kanmu to Allah ta'ala ya shiryar da mu ubangiji Allah kamar yadda ke faɗa mana shi mai rahama ya sa rahamarsa ta kawo da dukkanin wani abin a gare mu Allah ta'ala ya gatar da mu ya gafarar da mu ya mana gafara saboda ni sabon rahamar Allah da gafararsa shine komai a rayuwar mu kada mu tsawaita lokaci tun da sami na mai yau dama ya riga da ya gaba kuma muna da wasu ababen yi muna godewa shugabannin wannan kungiya Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗaukaka mana ita ubangiji Allah dukkan wani abin da ba za mu iya ba Allah ya tsaya mana Allah ya mana tun daga kan shugaba members yan agaji masu da'awa masu majalisar malamai da dukkan kowa da kowa da ku yan wana da abokan da kuke zuwa wannan masallaci mai tarin albarka Allah subhanahu wataala ya gafarta mana sanadiyan wannan zama da muke duk ƙarshen wata domin mi mu yada addinin Allah hikima ce ta mi ta domin mu koya kamar yadda malama take faɗa kullun ta ce ɗaliban ilimi ne masu zuwa to malama fa ta fara zallake a matsayin ɗaliban ilimi amma kullun haka take ce wai ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi suke to ubangiji Allah ya sa mu wayi idanun mu a cikin aljanna fiddaus a matsayin mimi na ɗaliban da za a ce maza ku fito sai zuwa cikin aljanna Allah ya datar da mu da dukkan wanda ke bada gudumawa tun daga mai dakon hoton mu masu gyaran masallaci ku masu zuwa da wanda suka asasa wannan masallaci ita hajiya da ta so ta wakafi a babanta Allah subhanahu wata Allah ya saka masa da alkhairi ya sa a mizanin mu da muke zuwa muke ta danka garamniyar mu ubangiji ya daidaita mu faɗi daidai kuma Allah ya sa mu aladan baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah a yanzu za mu yi addu'a zan ce musallami masu zuwa su daura sanwa sauran yan uwa kuma ina kama